أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu muna ƙara miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da roƙonsa ya mana gyaɗar dogo sabanta 'ya'ya kasanta ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata ake karɓar kyawawan addu'o'insu a yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 26 kenan insha Allah go a wata ramadana shekara ta 1437 ya zama shi ne jajiberin tafsiri kenan sai kuma mai nisan kwana inda tafsirin ramadana ne sai mai nisan kwana ba dukkan wanda ya gaba na kuma zai ga shekara mai zuwa ba kamar yadda muna da waɗanda bara an yi ramadan da su an yi tafsirai a wurare da dama amma bana ba a yi da su ba shekara mai zuwa Allah shi ya sani za a yi da kai ba za a yi ba za a yi da ni ba za a yi ba za a yi da aran ma ba za a yi ba wallahu alam wannan sai mai nisan kwana Allah subhanahu wata'ala ya rayar da mu da imani ya rayar da mu a musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani a gabanin kutsawa zuwa ga karatu akwai yan takaitacciyar nasiha akan abin da ya shafi sallar idi a tare da na san bani so ya dauki lokaci mai tsawo a zan yi kokari na gana takaita ce don mai iya yiwa ne gobe ba sai mun bude qur'ani ba ma iya daukan wasu muhimman darussa mu amsa mu yi magana a kansu wanda za mu rike shekara guda mu dauke shi a matsayin wani kalubale gare mu zuwa shekara mai zuwa mu ga mun gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wataala babu tabbacin gobe karatun sai an bude qur'ani Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya a kan al'amarin idi na kan al'amari ne da a ko ina ana nasiha akai kuma magana akan limancin idi ba abin da ya shafi mafiya yawa ba kenan to zan yi magana ne akan nasihu na muya ya dace da maladubba sunnonin ranar idi da kuma ladubban ranar idi a zan yi magana akan a takaice koda guda bakwai idan Allah subhanahu wataala ya sa lokacin ya kai na farko akwai al-ightisal qabla al-khuruj sunna ce gaban ranar idi da aka ce yau ranar idi misali mukaddara a ce Allah subhanahu wataala kaddara shi ake zamanin sallah talata ko laraba misali a ce ranar idi ne to idan gari ya waye sunna ne mutum ya yi wanka saboda akwai asar da yake ya tabbata cikin muwatsa ta imamu malik rahimahullah a asar na 428 wanda ɗaliban ibn umar suka ce inna ibn umar radiyallahu an kana ya tattasilu yau malfitir ƙabla an ya guduwa idan musalla ibn umar allah ya ƙara masa yadda a kullu ranar idi baya sammako tafiya sallar idi suka ce sai ya yi wanka iyaka kuma a ka'idar sunan ana maganan wankan ibada to ana yinsa siffarsa ɗaya da wankan tsarki ba wai ka ɗauki sabulu ka yi wanka kawai na al'ada ban ana magana wankan ibada a musulunci to wanka da ka sani na tsarki da magidanci yake yi ko matar aure ke yi lokacin tsarki to shine irin wankan da ya dace a yi imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce ittafaqal ulama ala istihbabihi malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan yin wanka gabanin zuwa sallan idi abu ne da yake sunna ne mustahabbi ne so da haka wannan yana nuna mana muhimmancin mu dage mu yi wanka ranar sallan idi ko da ko mutum sannu a sama kanikanci ne ranar sai ya kura adaka saboda yawanci makanikai wankan yamma suke yi to ranar kuma zama za a yi wankan ne wankan safe ba wankan yamma ba sai a saba lokacin sai na biyu al'akil kabul al-khuruj sunna ne ranar sallan da muke cewa karamar sallah sallar azumi a ci abinci gabanin a fita zuwa ga masallaci na sallar idi akwai hadisi a cikin aljami as-sahih na imam bukhari hadisi na 953 da ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran wa fi riwayatin wa ya'kuluhunna afradan cewa annabi tsira da aminci sabbata gare shi baya tsammako ranar sallan idi na karamar sallah har sai da safiya ci dibino kuma idan ya zo ci yana cin wuturi ne shine ko daya ko uku abin da ya kama da haka ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha daya ko casa'in da tara wato sunna dai ba a maka iyakawa sai aka ce wuturi saboda cikin wani ba ɗaya ne da na wani ba so ƙa'ida dai shi ne ba a sammako ranar sallan idi ta ƙaramar sallah da bahaushe yake faɗa sai an ci dubino amma sallan layya kuma ƙa'ida shi ne sai an dawa idi ake ci haka ibnu hajjar rahimahullah cikin fatihul bari juz'i na hudu shafi na 446 yace yin wannan cin dibino din saddun da zari'a ne a toshe kofan barna kada wani ma ya dauka azumi kake yi dan wani kace yace ma ga dibino kace a bari sai ya dauka kana azumi ne saboda akwai wanda suke irin wannan shi yana zuwa idi da sarki sarki yayi sallah shi bai yi ba so zaka sai yi wanka aje ayi sallar idi ya dade shi kuma yana azumin sa wannan ba dai sai bane saboda me in dai shugaba ya je to shi dole ya wannan bai dace da sunna ba na uku akwai at-takbir yin kabbarori sunna ta karantar da mu daga an ce an ga watan shawwal ta kama mun kammala ramadan ake fara yin kabbarori kuma na daga cikin as-sunan al-azima sunnoni mafi girma a kwanakin sallah shine yin waɗannan kabbarori din mafi girman sunna da sunna ta karantar da mu ga qur'ani yace walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum ku yi kabbara ku girmama Allah da kabbarori bisa ga shiryar da ku da yayi ai shiryar Allah ta sa muka yi azumin watan Ramadana wani na nan tun da aka shiga Ramadana shi a lokacin ma yake ƙara buɗe cikin sa har ma balma yake sha don cin abincin ya ƙaru amma kai kuma biyayya zuwa ga Allah ya sa ka nisanci abincin da dukkan wani abu na jin daɗi baya ga wannan akwai asar na Walid bin Muslim alaihi rahmatullah da ya ce na tambayi al'auza'i al'auza'i shi ne abdurrahman al'auza'i rahimahullah da kuma anas bin malik radiyallahu rahmatullahi alaihima ya ce na tambayi waɗannan manyan malamai guda biyu da abdurrahman al'auza'i da anas bin malik radiyallahu anhum an izhari takbir akan bayyana kabbarori shin za a ɓoye ne kaman ana karatun azahar ko kuma ana bayyanawa ne kana sai suka ce na'am kana ibnu umar ibnu umar ya kasance yuzhiruhu yana bayyana takbirinsa so da sai sunna ta bayyana bayyanawa ake idan aka ce an ga wata a daren da aka ga wata zuwa wayewan gari zaka yi ta Allahu akbar Allahu akbar kabira kamar yadda zamu yi magana akan sigogi din ana so ka bayyana so ita bin sunna ba a ba a jin kunya a bin sunna karka ce ina kabbarorin yara za su kalle ni a'a sunna ne kada zaune a falanka kai tayi ka fito kana jan motar ka zuwa ga idi kai tai wani ai kaga a wurin ibadan ma ihu yake amma bai dame shi ba ka zo ka wuce da kusa wurin ka je na ihu bai dame shi to bare kai da kake cewa Allah mai girma kuma kake neman taimakon Allah subhanahu wataala sai ka ji kunya ai babu abin da zaka ji kunya in dai wanda yake shirme ma yana bayyana to wanda ke bin Allah subhanahu wataala ai bai dace ya ji nauyin bayyana biyayyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala ba kuma sunna ta nuna kabbarori da ake bukata mu yawaita yi a sallah ta azumi ya mafi wanda ake so ai a sallar layya akwai asar a cikin irwaqul ghalib fi takhrij ahadith manar sabil juz'i na uku shafi na 122 cewa sahabbai sun fi bayyana kabbarori a sallar azumi fiye ma da yin sallar layya kuma sunna ta nuna cewa sahabbai suna kabbara daga an ga wata har sai lokacin da suka je idi suna yi har sai liman ya fito ya hau zai fara sallah a lokacin ake tsaye da kabbara amma tun daga ganin wata har zuwa wannan lokaci a ka'idar sunna ba a tsaye da kabbarori ci gaba ake yi wannan ma yazo cikin irwaul galil a juz'i na biyu shafi na 122 cewa sahabbai suna yi daga ganin wata har zuwa lokacin da liman yake fitowa wannan shine tayin da ake yi sai gaba na gaba shine menene siffa na kabbarori din ya ya dace idan za mu yi kabbara mu yi akwai asar a cikin musannaf na ibnu abi shayba rahmatullahi alai da ya karantar da mu kabbarori mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd babu laifi mu biya ko sau daya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah والله أكبر الله أكبر ولله الحمد haka sahabban manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi suke yi wannan riwaya ɗaya kenan akwai riwaya ta biyu cikin irwaul ghalil juz'i na uku shafi na 126 ana iya yin kabbarorin da cewa Allahu akbar kabira ai ban ji ba Allahu akbar kabira الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد waɗannan ɗaya daga cikin biyu duk wanda ka haddace sai ka yi tai akwai falalana daga cikin mafi girman sunnoni daga an ga wata har zuwa yin sallah da ake yi gaba na gaba kuma shine at-tahani'a sunna ne mu rika congratulating juna a ranar sallah ta yi juna murna na yin sallah wannan sunna ne asar ya tabbata cikin fatihul bari na ibn hajar rahimahullah sharha na sahihul bukhari juz'i na biyu shafi na 446 cewa kana ashabun nabi idan taqaw yawmal eid sahabban annabi tsira da aminci sabbata gare shi sun kasance sun ga ranar idi yaqulu ba'dukum li ba'din sashi na cewa sashi taqabbalallahu minna wa minkum sai sashi ya ce wa wani bangare taqabbala Allahu minna wa minkum shine Allah ya karba daga gare ku da kuma daga gare mu ko kuma Allah ya karba daga gare mu da kuma daga gare ku wannan sunna ne na shida da daga cikin sunnoni at-tajammul shine mutum yayi gayi ya kura a daka sunna ne ranar ka duba sabin kaya kayanka da suka fi kowanne daraja sai ka saka saboda akwai hadisi a cikin sahih na ibnu khuzaimah rahimahullah hadisi na 1765 ce cewa kanan linnabi jubba annabi yana da wata riga jubba irin ta ado da ake yalbisu ha yawmal eid yana sanya ta ranar idi ne yawmal idain wal jumu'a in kaga ya sa ta to sallar idi biyu ne ko na azumi sallar azumi ko sallar layya ko ranar juma'a saboda wannan rigar ta qur'a daka ce to shi sa kayanka da yafi kowanne daraja ba idan zaka je neman aure ake sawa ba ka'ida idan zaka je sallan juma'a ko sallan idi na azumi ko kuma na layya na bakwai sunna ne saba hanya idan ka bi ta hannun dama ka bi ta wata anguwa ka dabi can ka bi wusatu ko kuma ka bi ta garki idan zaka da sai ka dauki wata hanya duk inda ya kama ka je bi ma'ana hanyar da aka je ba ta ita ke dawowa ba kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari hadisi na 986 wannan shine a takaice sunnoni da ake bukata mu kiyaye Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kiyayewa akwai tambayoyi sai mu bi su a takaicen takaitawa saboda kunci na lokaci wannan yace assalamu alaikum malam tambaya ta kamar haka shin idan mutum ya biya sadaki na matar da yake so ya aura shin ya halatta yayi saduwa ta aure da ita ko bai halatta ba wannan na daga cikin hanyoyin da shedan yake bi a yau yake yaudaran mutane a bil hakika wannan fitina ce wacce take mai girma mutum ya waye gari dan ya auri mata sai ya rika filin kawai yanzu an gama ya ba da sadaki sai ya rika filin kaman yanzu an gama komai da komai shin sharuɗan aure guda nawa ne ga hadisi a cikin sahihul jami na 7557 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adl babu aure sai an samu waliyi da kuma shaidu kamar mutane biyu adalai a yanzu a ka'ida tambaya da zamu yi da ka bada sadaki an samu waliyan an kulla aure an yi siga na kulla aure wanda ya halatta na cewa na ba wa na kuma na karba an samu shaidu biyu da suka zo shaida daura auren cewa an daura aure tsakanin wani da wance a kenan aure bai samu ba yanzu shikenan daga kayi alwala alwala sharadi ne na sallah shikenan daga kayi alwala sai ka ce to na gama sallah haka ya halatta ai dan kayi sharadi dai bai halatta ba sai kayi saura ga kuma tambaya ta gaba shine mata hankali lokacin da ka kai sadaki mukaddara 20 ko 30 ko 40 ko 50 ko 100 kaddara abinda Allah ya baka sai ya zama akwai wani abu da ya faru na sabani idan za ka kudin sai ya zama akwai bukatun a dawo maka da shi shin za ka ce na sake ta ne ko kuma za ka ce a dawo min da kudina a dawo min da kudina shi damun ba a auren ba tun da daman dawo maka da kudi za a yi ashe auren da ya kulli ba don in ko ya kulli ba maganan a dawo sai dai ka ce na sake amma tun da dawo da kudin za a ashe kai maka aminci damun baka aure ta ba so cika sharadi daya kawai daga nayi alwala bai zama nayi sallah ba daga na ta da ya kama na yi kabbaran harama kawai sai in ce to na gama sallah sallah ta yi so idan na cika sharuɗa guda biyu ko rukunai guda biyu ai bai zama na kammala ba dole sai na ci gaba da yana kai zuwa ƙarshe to kai yanzu a naka kayi alwala kayi kabbaran harama amma baka yi raka'ar ba babu ruku'i babu sujada babu karatun fatiha babu tahiyya balle ayi sallama so zaka kai yanzu kayi wani bangare ne baka yi wani bangare ba so zaka ka'ida ne sai an samu waliyi ko ya zama babanta ko wani dan uwanta ko wani wanda yake sarki ko wani shugaban al'umma duk waɗannan suna iya zama waliyan mace idan dukkan wanda ke da responsibility walitantakan mace aka ce ɗauki walitantakan sai yaki babu dalili na shari'a malamai suka ce ya halatta mace ta yi appointing waliyi ta ce wane liman wane malam wane ina roƙon ka zama waliyi na idan ya amince masa walittantaka ibnu qudama rahimahullah yace wannan yayi 100 bisa 100 saboda me saboda wanda suke da walittantaka sun ki daukan nauyin da Allah ya dora musu to duk wanda aka dauka aka zaba ka ce wani dauki sai ya dauka to yayi musamman ga matan da suka shiga musulunci suna samun matsala din yan uwansu suke bada auren su ya halatta a samu wani wanda ta aminta da shi ina son wani zama waliyi na ya halatta shari'a ya halatta a wannan babi misali a ce ta fahimci sunna yan uwanta ba su fahimta ba sai suka ki mata aure ya halatta da ce to wani kai ne waliyi na to a shari'a ibn qudama rahimahullah yace wannan ya halatta so da haka abinda ne wanda ke bayyana mana auren ba a daura shi ba an dai bada wani sharadi amma akwai sauran wasu sharuɗa kuma an yi aure ai ga hadisi ma cikin sahihul jami na 1072 manzon Allah ya ce idan aka yi aure a alinun nikah kana iya gaya na kusa da kai ka ba su labarin na aure misali a ran mai aure dole zai gaya mu akar makalla na aure misali liman yayi zai ba wa ladan labari yanzu da ka kai sadaki kana gaya jama'a cewa kai aure ne ko kana cewa ka bada sadaki zai yi kawai daga aikawa kawai ka ba wa dan uwan kai shiga 406 zai kai sadaki ya dawo yace na bari kana cewa jama'a na aura ne ai shi sa kai ma baka faɗa amma ran da aka daura auren kana iya text message ga cewa jama'a sai ni murna na yi aure ko da baka ga yawa kowa ba dai kana duba wasu na kusa da kai ka ba su labarin kai auren wanda yake bayyana mana a ka'ida ba daura aure ba don haka iya cikin barna a yau da mutane suke bada sadaki su ci gaba da mu'amala ta mata da na aure da mata wanda shari'a bata amince da haka ba don haka duk wanda yake uba na yarinya ko wani abin da ya kama da haka sai ya sa ido matasa da dama a yanzu sukan iya mu'amalar da bai halatta ba kawai daga sun bada sadakin mace kuma kaddar an bada sadaki sai aka yi mu'amala sai wani abu na juna ya bayyana gare ta yaya za a yi waye ya san an bada sadakin kai kanka ba ga abokinka cewa na yi auren ba cewa kai na bada sadaki wannan yana daga cikin abubuwa ne dace mu kiyaye Allah ya ba mu ikon kiyaye su gaba daya gaba na gaba assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya tare da masu sauraro amin tambaya ta shine ya halatta mace idan ta yi aure ta yi amfani da sunan mijinta ne ko kuma sunan mahaifinta a sharuwa lafiya ka'ida matsalar da ke sa a yanzu ake aiki da sunaye na maza wani lokaci daga cikin uzurin da ake ba maza shine tafiya na kama wasu kasashen da in dai so name din namiji da mace bai amince bai zama ɗaya ba to ba za a bada visa a matsayin matarsa ba to in a irin waɗannan hali ne ya tabbata malamai suka ce ana iya bada uzuri saboda tafiya ta kama idan saudiya ne babu laifi certificate of marriage ya wadatar amma a kasashen turai akwai da za ce dole sai an ga surname din ya dace to a nan idan aka shiga wannan hali shi yake kawo rikici amma in dai kawai zaki suna ne misali kawai na makaranta ko na takardu a ka'ida ana aiki da sunan baba ne ba sunan miji ba don qur'ani ya gaya mana ko da cikin suratul ahzab ud'uhum liabaihim huwa aqsaru indallah wa aqwamu lishahada ko a cikin aya ta biyar ku kira su da sunan iyayensu da wannan malamai suka ce asali ka'ida na sunna shine kiran mace da sunan iyayenta haka Sheikh Bakar Abu Zaid cikin littafinsa na Tasmiyatul Maulud shafi na 30 zuwa 31 yace abin da ya tabbata a sunna shine a kira mace da sunan me da sunan babanta ko da ta yi aure ya ce wannan ya daga cikin beauties na shari'ar musulunci ababe da ke nuna maka kyan shari'a saboda sunan miji babu tabbas amma sunan baba yana canjawa ba fatan rabuwa ake ba amma sunan miji babu tabbas amma sunan baba akwai tabbas saboda miji aure na iya mutuwa amma ba a canja uba ko da ba musulmi bane sunan shi ake aiki da shi a koda yaushe so da haka dan wannan consistency yasa ake aiki da wannan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace ya kuma sa mu wanye lafiya a gaba na gaba ya ce tambaya na gaba assalamu alaikum malam ina yi maka fatan alkhairi da dukkanin al'umma baki daya malam ina neman karin haske akan huduba da yanka da da ake wa yara idan aka haife su suka koma zuwa ga Allah gabannin suna duk da cewa yau shekara goma ɗana ya koma zuwa ga Allah gabannin suna shin akwai yanka da hutuba da sauran hukunce-hukunce a kai jazakallahu khairan a sha ruwa lafiya amin magana mafi inganci ran nan a darasi na dan ambaci matsalar kaɗan haka na wuce shine cewa a ƙa'ida na sunna yaro idan ya kai wata hudu a ƙa'ida na sunna ana masa wanka ana sa masa likafani sannan kuma ana sanya mar suna sannan ana kai shi makabartan musulmai a binne shi inda ya kai wata hudu an yi wannan tambaya zuwa ga lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya babban kwamiti da ke bada fatawa na duniya a kasar Saudiya a cikin juz'i na 8 shafi na 406 akan menene matsayin wannan suka ce idza tamma arba ashhur idan yaron nan ya cika wata hudu suka ce sharadi ne a masa waɗannan ababe sun kafa hujja da hadisin Mughira ibn Shu'ba wanda Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka kawo da Annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace as-saqatu yusalla alayhi wanda yake muke cewa bari shine abin da ya fadi inda ya kai wata hudu annabi yace ana mar sallah matukar ya kai kwana 120 malamai suka ce babu kokonto wannan ya, ya an hura masa rai inda ya kai kwana 120 haka hadisi ya tabbatar a cikin bukhari kwana 120 shine wata nawa wata hudu idan muka duba fatawal mar'a al-muslima juz'i na farko shafiyar 304 zuwa 305 malaman musulunci suka ce 120 shine asalin wato kololuwar inda ya kai wannan tabbasan hula rai amma asalin rai yana iya yiwa daga kwana 81 ma a hura masa amma babu dama ya wuce 120 days ba a hura ba amma wani daga kwana 81 da 2 da 3 ma ana iya yi amma duk jinkirin da aka samu idan ya kai kwana 120 malamai suka ce an hura masa rai da wannan lajinatu da'ima suka ce sunna ne wanda ya kai wata hudu da ikon Allah an riga an hura rai babu kokonto za a matsalla an yi tambayar nan zuwa ga ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala cikin as'ilatul babil maftub a fatawa ta 653 akan menene matsayin wanda ya cika wata hudu idan ya fito duniya babu rai yaya za a yi da shi sai ce wa amma ba'da arba'ati ashhur amma duk wanda ya kai wata hudu faqad nufikhat fihi ruh yace babu kokonto an riga an hura masa rai inda ya kai wata hudu haza yusamma yace na farko za a samar suna za a ce ko abdullahi ko abdurrahman ko muhammad ko musa ko isa ko ibrahim na biyu yace wa yughassal za a masa wanka na uku wa yukaffan za a sa masa likafani na hudu wa yusalla alaihi kuma za a mar sallah na biyar wa yudfan fi maqbaratil muslimina dole a dauke shi a kai shi makabartan musulmai amma malamai suka ce wanda bai cika wata hudu ba ko da a gida aka je bayan gida aka tona rami aka binne shi yayi amma in ya kai wata biyar sai an tashi takanas ta gida an tafi da shi har makabartan musulmai tukunna a binne shi yace kuma ma'al musulmi ne tare da musulman za a kunne shi sai yace amma wanda ya cika wata hudu malamai sun yi sabani akan yi masa yanka yace lakin na sahi abin da yafi tabbata annahu yu'aqqu anhu wanda ya wata hudu za a masa yanka shine na shida matukar yayi wata hudu to za a sayi rago in namiji ne a sayi raguna biyu a yanka idan mace ne a sayi akalla guda ɗaya a yanka mata yace li annahu domin shi saufa yub'ath yawmal qiyama muna fatan gobe kiyama za a tashe shi wa yakunu shafi'an liwalidayhi in aka mar waɗannan ababe zai ceci iyayensa gobe kiyama ceto da yara kanana ake ba su idan uba yayi wannan to ya sauke nauyin wannan dan sai kuma yi addu'a gobe kiyama zai ga dan a filin kiyama a ce aljanna ya ce mm me yasa yace ban ga abba ba sai babansa ya zo tukunna a ce je ka aljanna sai ya ce to amma in babansa bai zo ba zai je ba amma me da sharadi yace dalilin waɗannan abubuwan su ba su da ikon Allah ya ce to kamar yadda sunna ta tabbatar da haka sai tambaye ta ta gaba yanzu wajen shekara goma bai yi ba an yi tambaya zuwa ga lajnatul da'ima a juz'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da hudu akan idan ya ɗauki tsawon lokaci ba a yi wannan abu ba kamar yanka za a iya yi suka kafa hujja da hadisin imamun da sa'ira imahullah na dubu hudu da ɗari biyu da ashirin cewa duk tsawon lokaci da ya ɗauka idan an samu hali ana iya sayan rago a yanka masa so da aka shekara talatin ba kai ban kai yanzu ka sayi rago sai ka yanka sai ka ce na samar suna abdullahi yayi saboda mai burinka shine ya zama ya cece ka gobe kiyama sauran sharuɗa da ba zai ka sauke ba kamar sallah in ba a yi ba ko yi masa likafani ko wani abu wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana abin da ya faru na kuskure ko rashin sani Allah subhanahu wata'ala ba zai kama ka da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya samu wanye lafiya waɗannan sune tambayoyin da suka tawwaka tare da mu insha Allah sai ci gaba da tafsiri muna cikin suratul baqara darasi na 26 idan Allah kai mu gobe tafsirin mata za a rufe shi gobe kamar yadda muka saba da mata sai a rufe nasu da safe idan muka hadu da yamma kuma sai a rufe tafsirin maza sai kuma mai nisan kwana nan gaba jiya mun yi karatu akan alkawari da Allah ya da Musa wa'adi da ya da shi na kwana 40 bayan Musa ya je ganawa da Allah sai banu Isra'ila suka rike dan maraki suna bauta masa a matsayin Allah alhali suna zaluntan kansu sun zama mushrikai a lokacin Allah ya ce sai muka muku afuwa bayan wannan kuma muna fatan za ku gode zuwa gare mu Allah ya ce mun ba wa Musa littafin at-taura wal furqan kuma shine al-furqan dake bambance ƙarya da gaskiya la'allakum tahtaduna muna fatan cewa wannan zai sa ku samu shiriya zuwa ga Allah ni da ku Allah ya shirye da mu za mu tashi akan daidai aya ta 54 a rama na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و- وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فذوقوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wani kala musa a lokacin da musa ya fada da ƙaunike ga mutanensa ya ƙauni ya ko mutane na inna kun lalle ku zalamtum an kun zalunci kun zalunci kawunanku bitti fadi kumul ijila da kuka rike ɗan maraƙi a matsayin allah fatubu ku tuba ila bari'ikum zuwa ga mahalicinku allah wanda ya kirkiri halittar ku bai kwaikwaya a wurin kowa ba faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shi yafi alkhairi gare ku a wurin mahalicin ku Allah subhanahu wataala fataba alaikum wannan zai sa Allah ya karbi tubanku innahu lalle shi huwa shi Allah at-tawwab mai tsananin karban tuba ne ar-rahim kuma mai jinkai ne Allah ya karbi tuban mu ya jinkai zuwa gare mu wa id qala musa da qaumihi a lokacin da Musa alaihi salam ya ga ya mutanansa a nan tun da an ce iz zarfiya ne za mu kaddara mai sai mu ce wazukuru iz zala musa da kaumihi a lokacin da musa alaihi salam ya gaya wa mutanensa ya kaumi ya ku mutane na da wannan shek muhammad salih al-usaimi rahimahullah ke cewa yana da kyau nuna wa mutane duk kuskuren da suka yi zaka musu nasiha matukar kana ga akwai hof din za su shiryo to ka musu magana da tausasawa kaga anan musa bai ce ya kuffar ba bai ce ya mushrikun ba bai faɗa ya ayyuhal mushrikun ba sai ce ya kaumi ya ko mutane na sai aiki da kaumiyya bai ma aiki da addini ba a nan malamai suke cewa aiki da kaumiyya mu rika alfahari da gari asali ko yare ba addini ba ne amma lokacin da kake da awawa wani sai ka fahimci duk ayoyin da ka da bai fahimta ba amma garin ku daya ko yaran ku daya nuna masa sakon ta bangaren yare ko kabila bai fahimta to ya halatta ka fake da kabilanci ka ja shi asali ba addini bane amma in wannan zai sa ya shiri to ya halatta sai ka ce habawa ne ai dukan mu fa yare kaza ne dukan mu fa yarbawa ne ka san ai ba zan ki ka ba ai Allah ya sa mana son junan mu ko ka manta ai dukkanin mu misali a ce ibra ne muna son junan mu dukkanin mu igala ne muna kaunar juna dukkanin mu fulani ne ai muna son juna dukkanin mu kanure ne muna kaunar junan mu dukkanin mu hausawa ne ai muna to irin wannan sai ka kira masa yaran ko garin ka ce mu ba in jiha ɗaya ne ke yanzu ai nake ka muna jiha ɗaya ai abin da nake kiran ka na fahimci alheri ne wato in ababin zarura ne ka fahimci wannan zai sa ya gamsu da kai to sai kai shi yasa ka'ida idan za a je da awa kauye malamai suka ce a koyi wanda a samu wanda suka iya yaren mutanen wurin su je musu ko da ku ba ku ji ko da kuma suna jin yaren da kuke na hausa to ku je da wanda iya yaren su saboda shi dan adam idan bai fahimci addini ba babu kokonto bangarancin yare da gari yana da tasiri a kansa to lokacin da kuka je da wanda suka iya yaren suka iya lelaya da yaren suka goge to daga sun yi magana sai ga an gyara zama shikenan so sai fahimci to ai yanzu wannan akwai dan su a cikin tunda akwai dan su ai ba za a cuce su ba to anan Musa yace ya kauli ya ku mutane na bai ce ya bani Isra'ila ba sai ce ya ku mutane na wato sai aiki da kauniya kawai dan menene dan ya ja su wanda yake nuna ababin darura ya halatta ayi wannan innakum lalle ku inna litawkid ne zalantum anfusakum kun zalunci kawunanku kaga kalmar zalam din shine fi'ili tum din shine a matsayin alfa'il an kusa kuma anan shi zo kamar a matsayin maf'ul bihi ku da kanku kuka zalunci kanku zaka sune fa'ile sune maf'ul bihi su da kansu suka zalunci kansu da wannan malamai ke gaya mana ashe jikin mu ma yana da haƙƙi akan mu tunda anan aka ce sun zalunci kansu ashe dan adam yana iya zaluntan kansa da kansa shi yasa hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu an da annabi tsira da aminci sabbata gare shi yake masa wa'azi saboda qiyamul lailin sa da ibadarsa ta yi yawa kullun azumin nafila duk dare qiyamul laili annabi sai ce masa inna li jasadika alayka haqqan ka sani jikinka yana da haƙƙi a kanka yana buƙatar ka huta dole ka huta haƙƙin jiki ne jikinka na da haƙƙi a kanka idan babu lafiya ka nema masa magani kaga kenan lokacin da ka ba ba shi haƙƙinsa ba kai ne ka zalunce shi shine zalantum anfusakum ba ku ba wa kawunan ku haƙƙinsu ba menene dalili bisa ga halittar da Allah ya wa jikinmu haƙƙinsa shine tauhidi lokacin da aka yi shirka kuma an zalunci jikin saboda jikin ake so a tura wutar jahannama baya so ya shiga shine ne innakum zalantum anfusakum kun zalunci kawunan ku bittikhadikumul ijla da kuka rike dan maraki a me kuka rike shi a matsayin abun hawa a matsayin kuna tatsan nonon sa kusha a matsayin kadara a abitti khadikumul ijla ilahan ake kaddarawa da kuka rike dan marakin nan a matsayin kuka bashi tauhidi na uluhiyya a matsayin yanzu shine Allah ku shine ilahan saboda samiri qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa suka ce ga Allah ku ga Allah Musa so sai zama malamai suka ce sai a kaddara bittikhadikumul ijla ilahan kuka rike dan maraki a matsayin ila so haka jumlar na da maf'ul bihi guda biyu object of the verb din guda biyu ne na farko al-ijla ya zama an ambace shi na biyu kuma ya zama mai kaddarawa ake akwai two object ne of the verb kaga ittikhadi shine fi'ilin al'ijila shi ne object of the verb na farko na biyu an goge shi ne ilahar kun rike ɗan maraƙi a matsayin Allah kuna bauta masa fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga bari'ikum zuwa ga wanda ya halice ku kalman albari na daga ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala albari yana kusa da kalman alkhaliku amma albari iya da wata daraja ƙarin akan alkhalik in ka ce Allah alkhaliku shine mai halittar in ka ce albari yana zama shine wanda ya kirkiri halittar Allah is the originator of the creation kake ne shi ya kirkiri halittar without copying from another previous creation Allah ya kirkiri halittar bai kwaikwaya a wajen wata halitta da ta rigaye shi ba lokacin da Allah ya sama babu rumfa duk duniya balle ya kwaikwaya lokacin da ya yi ta babu wata dabba a duniya balle a ce ita ya gani ya yi duk abin da Allah ya halitta ya kirkira ne ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba to za ka shi albari iya nufin originator ne na halitta alkhali kuma kawai iya nufin halittar ne to sai musu ishara zuwa ga ila bari'ikum zuwa ga wanda ya kirkiri halittar ku ku tuna ba ba ku kadai ba iyayenku da iyayen iyayenku Allah ya yi ku kuma Allah nan da yayi ku ba wasu ne yaga an yi ba shi ma yace bari yayi nasa lokacin da yayi ku babu abin da aka taba yi a duniya shine ila bari'ikum wanda ya kirkire halittan ku faqtulu anfusakum yanzu mafita shine ku kashe kawunan ku ka'ida a musulunci ba a cewa mutum dauki makamin ka kashe kanka amma nan sai Allah yake faqtulu anfusakum malamai suka ce shin me yake nufi yana nufin kenan mutum da kansa ya dauki makami ya kashe kansa ko ya kona kansa ko ya sha guba ya mutu suka ce ba haka bane bil ijma'i ijma'i na malamai shine gaba daya ba wai mutum ya kashe kansa bane saboda mutum ya kashe kansa bai halatta ba mafu tsaye don haka fakatulu an fusa kuma yadda abin ya faru zibin abbas shine waɗanda suka yi laifi suka yi admitin sun yi laifi tubansu sai su tsaya a nan wurin wanda bai laifi ba sai kashe mutane biyu ne ɗaya ya yi laifi ɗaya bai ba to wanda bai yi laifi ba sai kashe mai laifi can mutane kudu biyu sun yi laifi biyu ba su yi ba biyu da suka yi laifi sai su bar wanda ba su laifi ba suka ce su ne fakatulu an fusa kuma wato ya katulu ba'abukum ba'aban sashen ku ne yake kashe sashi ba wai mutum da kansa ya kashe kansa ba saurata in kashe kai da kai ne wannan bai halatta ba a musulunci mutum da kansa ya kashe kansa amma ya halatta idan ya yi laifi a tsaye da haddi a kansa da zai kai ya bar duniya amma shi da kansa ya kashe kansa shari'a ba ta yadda ba ai shari'a ko da mutum ya yi laifin kisa ba a cewa kashe kanka ba a cewa sha guba ka mutu sai dai wani ya masa hukunci don mamnu mutum ya kashe kansa wala turqu bi aydikum ila tahluka mutum da kansa an haramta masa ya jefa kansa zuwa ga halaka zalikum khairul lakum yace wannan shi yafi alkhairi inda bari'ikum a wurin mahalicin ku wanda ya halice ku bai kirkira a wurin kowa ba a cikin qur'ani kalmar albari a matsayin sunan Allah ya buhara ma za ka ba mu aya daya
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم za a samun ƙari a ƙorani ko babu a ranar a duba akwai wani ƙari ga wani aran ma a bayan malam abdulmalik akwai ƙarin albari bando nan guda ɗaya eh malam abdulmalik ga ɗan uwanka na ce akwai wani albari bayan wannan da za a tunan
al-musawwir din da yace huwa Allahu al-khaliq al-bari al-musawwir banda wannan na cikin hasar da za ku nemo ta al-musawwir a Qur'ani as-samad Allahu samad bayan na kulhu akwai wani Qur'ani qul huwa Allahu ahad Allahu samad al-ahad da sunan Allah qul huwa Allahu ahad da sunan Allah banda wannan na kulhu akwai wani waɗannan sunayen Allah ne kaman al-musawwir da as-samad da al-ahad duka qur'ani wurare da kai aka same su wasu karin mai cewa ba dan da akwai da kaga aramomi sun kawo amma kaga sun yi shiru saboda babu duka sun shiga ne tribal system din ya shiga tun daga fatiha zuwa nasu bai samu ba sai kowa ya shiru shi yasa qur'ani yana da dadi shi yasa shi idan aka haddace ana magana authoritatively babu dama in ka kawo zaka ce ana wannan baya cikin qur'ani amma duk matsayin da ka kai a ilimin duniya baka isa ga wannan ba duk area ka kaje kai PhD a komai wata ran sai ka dan tsuguna saboda za a publishin wani abu da baka ba san da shi ba amma in dai qur'ani ne dama an riga an san shi kayyadadde ne kuma mu'jiza ce karatunsa kuma haddasa mu'jiza ce to da shi ana magana ne authoritatively kawai za ka ce a babu wannan a ƙor'ani duk waɗannan ƙwaya ɗaya suka zo a ƙor'ani wannan sai a nan wurin da aka jira ila bari kuma matsayin muzafin wa muzafin ilaiki kaga bari muzafin iko kuma kuma shi ne muzafin ilaiki so da haka huwa lahul khaliqul bari'ul musawwir Allah shine al-khaliq mai halitta al-bari mai kirkirar halitta al-musawwir da yake determining form na halitta din gaba daya shape din halitta din Allah shi yake determining Allah kenan subhanahu wata'ala so da aka sai ja hankalin su ga wannan in kuka kashe kawunan ku ya fi alkhairi gare ku fata ba alaikum sai Allah ka bi tuban ku a lokacin su sharadin tuban da aka sa musu shine ku kashe kawunan ku kisan da shine wanda ba su laifi ba su kashe masu laifi sai Allah ya fi muku innahu lalle shi Allah kuwa shi din at-tawwab mai tsananin karban tuba ne kalmar taba ala wazani misali fa'ala at-tawwabu ala wazani al-fa'al siga ne na mubalaga a wurin malaman sarraf wato Allah mai tsananin karban tuba ne saboda abin da yazo fa'alun iya nuna kololuwan yin abu ne so malamai suka ce ya nuna kololuwan karban tuba dalili biyu na farko bin nadir ila kasrati ta'ibina duba adadin masu tuba din duba duk duniyar nan idan kowa ya tuba Allah yana jin sa kuma zai iya gafarta masa ya ji da darabi na biyu da yawan tuban ni da kai mun tuba ya fi sau miliyan a rayuwar mu astaghfirullah subhanallah Allah na tuba wallahi ba za ka diga sau dauki a rayuwa kullum kana cikin sa kaga yawan tuban duk wanda kai Allah ya ji shi yasa ya zama at-tawwabu ne mai tsananin karban tuba ne ar-rahimu kuma shi mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa ne Allah ya sadar da rahama zuwa gare mu gaba daya to hukuncin da aka musu ne su kashe kansu an samu wasu sun yi wannan a lokacin wanda ba su laifi ba su kashe masu laifi na
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لها حتى نرى الله جهرا حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون wa iz qultum ya musa ku tuna lokacin da kuka ce wa musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta nara allaha jaharatan har sai mun ga allah ido da ido fa akhadhatum as-sa'ika sai as-sa'ika kaman a ce karan nan da yake zuwa lokacin da ake ruwa ba na araduwa ba yakan haske wuta da ke fitowa a cikin haske da aka yi kaman an dan yi lightning akwai abin da ake cewa thunder cloud wanda ke fitowa a cikin wannan hasken to sai ya dauke su gaba daya ya dauki rayuwarsu wa antum tanzuruna alhali kuna kallo wa in qultum ya musa a lokacin da suke tafiya bayan Allah ya halakar da fir'auna a cikin wannan red sea din kenan al-baharul ahmar kamar da muka yi bayani a baya sun ketare kogi a yanzu suna cikin tafiya Allah ya saukar musu da girgije ya musu dukkan ni'ima musa alaihi salam tun bai bar garin kasar Egypt ba Misira ya zama annabi akan hanya aka bashi at-taura ya karbo at-taura yana murna yanzu ya zama manzon Allah gashi da sabuwar shari'a sai samu suna bauta dan baraki a lokacin saboda Allah ya gafarta musu sai zaɓi mutane saba'in daga cikinsu wa tara musa kaumahu saba'i na rajulan ne katina ya zaɓi waɗanda yake ga imaninsu ya fi na kowanne geji ya fi zama original imani sai ɗauki guda saba'in sai ya ce mu tafi wajen dutsen da nake magana da Allah ku a matsayin sauran sai ku tuba mu kaskantar da kai mu nemi Allah ya gafarta mana don an yi shirka an bauta wa ɗan maraƙi a matsayin Allah to musa da ya je wajen shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da Musa sai suka ji magana sai Musa ya ce to gane magana na Allah sai suka ce ba mu yadda Allah ba ne ba mu ba suka ce no no no ba mu amince ba kawai mu rika jin sauti ba mu ga no no no ba mu yadda ba sai ka ci shi yasa kafirci ba geji geji ne yanzu mu ka duba ba mu taba ga Allah ba ba mu taba jin muryar Allah ba ba mu taba magana da shi ba subhanahu wataala afwan ba mu taba jin maganar Allah ba gaba da gaba an banna mu karanta Qur'ani amma mun yi imani da Allah an saukar da wahayi azaban da ba ma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu taba ganin sa ba amma mun yi imani da shi ba mu taba zuwa kan kabarin sa a Madina muka ce sai an bude mu gani ba mun amince shi ne a wurin ba mu ga Abubakar da Umar da Usman da Ali ba radiyallahu anhum da tawan arzikin musulunci babu wanda muka gani amma mun amince wannan ba shi ne imani shi ne asalin imanin ya Allah ka tabbatar da mu akan wannan Allah ka mana kari a imanin Allah ka tsarkake mana zukatanmu amma su faka duba ni'imar da Allah ya mutu har suka ji kalamullah maganar Allah wa kallama Allah Musa taklima su suna ji amma suka ce bai ba kuma sai ya zo mu ganshi ai abin da nake ga muku kenan shi kafirci bai da kake jin imani in kaga wani zaka ce kai wani ya fi imani to kafirci idan dan karamin kafir ya ga babba fatiya yake a'udhu billahi shi ma tsoro yake ji dan karamin saboda yana ga wadancan su a cikin kafiran ma kololuwa ne shi yasa Allah ya ce wa idh qultum anan ma sai ka kaddara wa dhkuru idh qultum ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba lan din nan asali abadiyya ne kar ka bata wa kanka lokaci har abada ba za mu imani da kai ba hatta nar Allah ja'arata sai mun ga Allah ido da ido Allah ya zo nan wurin ya tabbatar mana shi ya aiko ka suka ce mu ma masa tambayoyi ya amsa wato kenan Allah ya kare kansa kenan shi ya aiko ka kuma me yasa ya zabe ka a cikin mu wai duk suna da tambayoyi ya zo ya tabbatar shine kuma ya amsa tambayoyin shi ya aiko ka tukunna mu samu agreement ai suna ga maka imanin geji geji ne haka kafirci geji geji ne fa akhadathum as-sa'ikatu Allah yake sai as-sa'ika ta dauke su wannan wutar da ke fitowa wa antum tanzuruna alhali waɗanda suke masu imani irin Musa da Haruna suna gani abinda ba zai baka tsoro wannan mutane 70 sun fi kowa imani a ciki ba kawai an dauki rubabbun bane a'a masu kololuwar imanin ne 70 shi yasa Sheikh Abu Ishaq al-Kuwaini yace duk duniya ba a samu wani annabi da Allah ya turo ya samu dalibai da sirakanai da aminai da mabiya irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa duk kirari ba labai su musune usdul ghaba wato zakunan kurmi su ne zakuna na kurmi saboda jarumai ne ba sa ma bukatar su gani ba su taba tambayin mu ga Allah ba ya ce shi sa ba a taɓa samun ɗan gata da ya samu mataimaka irinsa ba sallallahu alaihi wasallam ka duba irin kariyar da suka ba shi ya sa bayan annabawa da manzanni babu masu daraja irinsu a duniya gaba daya ya sa an kira sunan sai ka ce radiyallahu anhum Allah ya minnin ka yadda a kansu duk yadda da ya musu ya yadda da su to ya kara a kai har mu koma zuwa ga Allah da za mu riga musu addu'a dan da sun zauna sun kashe jiki yadda yanzu muke zaune a sha jiyus a sha kaza kaza a cikin duniya da musuluncin bai zo nan ba bayan rasuwar annabi tsira da annabi sabbata a gare shi da kasa da shekara hamsin uku batu bune nafi ya kawo musulunci afirka har nan kanin borno ya zo shi da ƙur'ani uku batu bune nafi kasa da shekara hamsin da rasuwar annabi tsira da annabi sabbata a gare shi da ya ce balli bu anni walau aya au aya kai ne har nan kanin borno ya kawo ƙur'ani lokacin kanin borno ba ta wurin mai duguriyar tana ɗan wajen cadi tsakanin in between wurin an kasa da wannan shekarun har musuluncin ya zo wurin ya kawo ƙur'ani ya isar da sakon fiyayyen halitta lokacin sarki mai kuma gilme musulunci tun a lokacin ya gama watsuwa a wannan tsokin wurin saboda mai saboda ƙoƙarinsu na addini shi sa sahabbai ba mu da abin da ke tsakaninmu da su sai addu'a sai dai mu ce Allah ya ƙara musu yadda in aka kira sunan su sai kayan murmushi saboda tsabar kauna haka za ka rika tawwara ga sunan kana bi sai ka ji daɗi a zuciyarka Allah ya ƙara musu yadda Allah ya samu makwabce su muna fata muna addu'a Allah ya ba mu ikon makwabtan waɗannan salihan bayi nasa don za ka wa aka zaɓi mu sa'ika da sai sa'ika ta kama su malamai suka ce a sa'ika a nan wurin ba wai shi ne su ma ba sai suka mutu saboda me saboda ya ce fa akhadhum as-sa'iqatu wa antum tanzuruna alhali masu imani suna kallo ai abin da ke nuna mana cewa sun mutu Allah ya dada su ita ce aya ta gaba na'am
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sai ai hakuri ina dan ƙara sauri ina so mu dan yi karatun da yawa a yau thumma ba'athnakum sai muka tada ku min ba'di mautikum bayan mutuwar ka ku la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah wannan aya thumma ba'athnakum da aka ce thumma duk adadin da aka yi da thumma iya nufin na farko ya riga na biyu amma ma'at tarahi akwai jinkiri da yawa idan nace ja'a isa thumma muhammad isa ya zo sai bayan lokaci mai tsawo muhammad ya zo shi to shi sa sai a ce summa amma an kace ja'a isa fa muhammad sai kai adafi da fa'un tabbas isa san da yazo muhammad yazo amma tsakanin su babu jinkiri wannan na zuwa immediately wannan ya shigo amma an kace ja'a mu isa wa muhammadu yana iya anan ko bai nuna na farko ya riga na biyu zai iya daukar isa yazo muhammad yazo ko muhammad yazo tukunna isa yazo shi so zaka summa ba'athnakum bayan lokaci mai tsawo sai Allah ya ce muka tada ku kalmar alba'atu asali shine al-ikhraj shine ka fitar da abu ka fitar da wani abu ya fito fili a gare shi kuwa ladhi ba'atha fil ummiyin rasulan Allah shi ya fitar da annabi a cikin ummiyai yazo yana musu wa'azi shine fitar da shi ka dauka ka mutun to shine ba'atha amma yana daukar ma'anan al-ihya shine mutun ya mutu sai a tada shi thumma innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athuna so yana daukan al-ihya bayan an mutu sai a tayar to thumma ba'athnakum bayan kun mutun nan sai muka tada ku shekaru masu yawa min ba'di mautikum bayan mutuwan ku wannan kenan cewa mutuwa suka yi dan akwai malaman qur'ani da ke cewa sun suma ne magana mafi inganci ba su suma ba sun mutu a cikin bakara wurare guda biyar Allah ya ba mu labarin al'ummar da tun a duniya Allah subhanahu wata'ala ya kashe ya tayar tun a nan duniya a kashe mutum a tayar don kalmar mautu ba ta da alaka da bacci abinda ke da alaka da bacci shine a ce mai alwafat a ce in gance yayi wafati kamar da muke fara da Hausa to zai iya daukan mutuwa zai iya daukan bacci amma aka ce ya mutu to mutuwa da yake bai daukan bacci shi yasa Allah ya ce cikin suratul an'am huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kaga sai yace huwa alladhi yatawaffakum anan sai kira kalman wafati shine wanda yake yin wafatin ku a dare da safe ta da ku misali kenan kuma yace Allah ya tawaffal anfusina mautiha wallati lam tamut fi manabiha Allah shi yake wafatin rai lokacin baccinta lokacin mutuwanta wanda ba ta mutu ba kuma sai ce a bacci kaga sai ce wallahi lam ta mutu fi manamiha amma sai aiki da kalman wafati to wafati iya daukan bacci yana daukan mutuwa amma mautu baya daukan komai sai me sai mutuwa baya daya shi yasa ce sun ba da mautukun bayan mutuwan ku wurare biyar qur'ani ya kira mana labarin mutanen da tun a duniya Allah subhanahu wata'ala ya kashe su ya tayar da su a cikin bakara wuri biyar ne ɗaya mun wuce shi shi ne lokacin musa alaihissalam da kashe rai ana ta kokonto waye kashe shi allah ya ce faƙul nadiri buhu bi ba'adiha wa iska taltum nafsan fajjara atun fiha wallahu mukhrijin ma kuntum taktumun sai ce faƙul nadiri buhu bi ba'adiha kazalika yuhyi Allahu al-mauta sai Allah ya tada mutumin sai ya ce wane kace shi wannan shine na farko a bakara guda biyar ne a bakara na biyu sai anan da yace fa akhadakum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum wannan shine na biyu na uku yana gaba waɗanda suka fito ulufun wa hum hadar al-maut fa qala lakum Allahu mutu thumma ahyaakum mutane ne dubbai suka gudu tsoron mutuwa sai Allah ya ce to ku mutu sai suka mutu sai ya tada su sai ya ce to sai kuma menene wannan shine na uku ga sunan suna tsoron mutuwa shi yasa ita mutuwa ba a guduwa mata wai idan ka gudu mutuwa ai ka ba jarumi bane to lalacewa da damsul basirar da shi da mutun ya gudu bai san me yake guduwa ba sai ga mutun ya fita a gudiya da sakamakon san me faru ce wallahi ban sani ba me ya faru na ga wani ya gudu musulmi jarumi baya wannan haka kawai ba za ka ga abu kai ba shi yasa waɗanda suke malalata ba sa iya addini yadda ya dace shi musulunci yana so mu zama jarumai ne a rayuwa wanda zai addini jarumi ne baya tsoro shi yasa su fa guduwa suka yi dubbai duk suka watse guduwa saboda mai Allah yake suna tsoron mutuwa sai Allah ya kashe su sai ya tada su sai ce to ina za ku je ku ba mutuwa kuke guduwa ba ai ba abun guduwa a mutuwa bare a dakin Allah akwai mutuwa mai daraja ta kai ta dakin Allah ai babu wanda ta kai wannan wuri mai daraja akwai inda ya kai shi in kaddar ma abin mutuwar ne bare kawai ka ji carbon dioxide da za ka sheka shi kenan aka da kawai oxygen da kake sheka shi kenan sai ka gagara sai suka gudu don tsoron mutuwa sai Allah ya tada su ya ce tashi da ya ce to ina za ku je ku yasa ita mutuwa la manja'a wa la malja'a min minhu illa ilayhi shi yasa Allah ya ce kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mutuwar da kuke guduwa Allah bai ce za ta kama ku ta baya bai ce tana gaban ku za ta tare ku overtaking din ku take yi duk inda ka nufa tana gaban ka inda ta baya ne sai ka ce zan fizge Allah ya ce to duk inda ka nufa gaba ne in kai kudu tana kudu in kai arewa tana arewa in kai yamma tana yamma in kai gabar tana gabar in ka shiga kasa tana nan in kai sama zaka gamu da ita duk inda ka nufa a can take so su dubbai ne suka suke tsoron mutuwa suka gudu sai Allah ya ce ku mutu sai suka mutu sai ta da su wanda shine na nawa na uku sai na hudu kuma dai wanne a ciki fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha ga wanda Allah ya tada shi kuma shekara 100 sai ya tada shi shine na hudu na biyar fa da Ibrahim yace arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala balakin walakin walakin liyadma inna qalbi to wadannan sune guda biyar a bakara da tun a duniya dan wa'azi Allah ya kashe wasu halittu ya tada su ana gani saboda me ya nuna mana zai iya tayarwa practically in kuna kokonta kiyama to gawa ne ya mutu shekara 100 yayi a mace sai Allah ya ce tashi sai tashi wanda ya tada mace ce after 100 years ai babu kokon nan zai tada kai a filin kiyama shi yasa yace ba'ada mawdikum wannan shine na biyu guda biyar nan duka a bakara ne da aka kira mutuwa kuma aka tada mutum tun a duniya la'allakum tashkuruna Allah yace muna fatan dan ku gode mana na'am
wa zallalna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-manna wal-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun wa zallalna Allah yake sai muka inuwantar da su alaikum akan ku algamama da girgije wa anzalna muka saukar alaikum akan ku almanna abun sha na manna wasalwa da kuma naman salwa kulu min tayyibati ku ci daga dadadan ma razaqnakum abinda muka azurta ku da shi wa ma zalamuna Allah yace ba ku zalunce ba da ku kafirce wa ni'ima walakin sai dai kanu kun kasance an fusa kun kawunan ku yadrimuna kuke zalunta wa zallalna sai muka inuwantar da ku daga azillu ne inuwa to sai muka inuwantar da ku alaikum akan ku alghamama da girgije girgije shine kaman ruwa ne amma sai zama daskararre wanda yake saman mu in za a yi ruwa sai kaga cloud kawai ruwan ne sai kaga yana dugowa wani lokaci kadan kada yana fara sauka to shine alghamama da suka yi complaint din zafin rana suna kan hanya daga Misra Egypt zuwa Palestine zuwa kasar Palestine suna complaint din rana suka ce Musa ka roki Allah kai mana mana sai Allah ya saukar da wannan girgije akan su sai ya inuwantar da su sai yana dugowa kadan kadan yana sanyaya musu jikin su suna jin dadi kai ka ji wani divine AC haka Allah subhanahu wata'ala ya musu kuma ko da yaushe aka ake musu zai fito da rana in yamma ta sai bace da safe sai a dawo da shi suna bukata haka suka yi ta tafiya din suna kan hanyar hanyar tafiya kai ka ji gata Allah ya ce wa anzalna muka saukar alaikum akan ku almanna almanna malamai suka ce a yanzu yana kama da zuma abun sha ne mai zaki yana kama da zuma sai Allah yana saukar musu da abun sha mai zaki to ai ko zuma daraja ce sharabul mukhtalifun alwanu fihi ba'ul linnas Allah yace abun sha ne mai dadi kuma a cikin su akwai magani ga mutane to almanna shi ma yana magani cututtuka da dama kamar yadda zuma ke magani wani a zamanin sahabbai kamar yadda ibnu qayyim rahimahullah ka cikin tibbun nabawi ya zo yace cikin sana cewa manzo Allah yace a bashi zuma ya sha yace bai warke ba nabi yace a kara ya sha bai warke ba yace a kara man aka kara bai warke ba yace kara aka kara bai warke ba kaza kace shi ya ce cikin bai warke ba annabi ya ce sadaqallahu wa kadhaba batnu akika dan uwanka da ya kana labarin yace ka je ka ga dan uwanka cewa Allah ya faɗi gaskiya cikin dan uwanka makaryaci ne Allah ya ce magani ne ba zai ce ba warke ba da haka za ga masa ga abin da annabi ya faɗa sai ya dariya ya ce wallahi tun a karan farko na warke amma zakin yasa na ce ban warke ba warke ba shi yasa idan ka samo maganin tari wa yara mai zaki to ka hadu da aiki ba sa warkiya da wuri sai ce maka abba karo ba ina ji har yanzu wallahi ba sai rika jin nan ina an rike shi saboda zakin ne amma in mai daci ne sai ce mun na warke to zakin zakin zuman yasa yace ni fa ban warke ba amma da annabi ya bada fatawa yace Allah gaskiya ya fada kuma cikin dan uwanka makarfi ne ce wallahi tun a karan farko ya warke kawai zakin ya hana wasalwa kuma aka saukar da salwa salwa wani dan tsuntsu ne za ka ga bai wuce baro ba a duk nama malamai suka ce babu mai daɗinsa shi yasa kuma duk ƙananan dabbobi sun fi kowace dabba daɗi yanzu ka ɗauki kaji da baru da zabi sun fi naman saniya da raƙumi da tunkiya da akuya daɗi ƙananan na shi yasa aljanna da su han Allah yake mana shelan aljanna ya ce wa lahami tsairin mimma ya shahuna naman waɗannan tsuntsayen su ne aljanna ba naman raƙumi yake ba in kana son raƙumi za a kawo maka amma mu sai mu zama ƴaƴan cin kaji ne da kuma ƴan cin zabi haka ake so saboda su ne tsayin din wa lahami tsairin mimma ya shahuna hurun ain ka amsalin lu'lu'in maknun da wannan ake maka tallan aljanna ka gane ni'ima ne so walhami tsairin naman tsuntsaye to wannan kalmar asalwa malamai suka ce naman ta akwai dadi anan tana da karancin samuwa amma a madina na sha sayan ta ina miya a gida ana samun ta an yanka an gyara an yi komai sai ka je ka bude fridge kawai sai ka dauki guda goma sai ka bada kudi sai ka aita dafa maka duk garin da Allah ya sa ka ci a cikin nutsuwa zaka ce sadakallahu alaihi za ka ce sadakallahul azim za ka ce kan kake gyara kuriya kana sadakallahul azim ba zan dai ko arama ya ci ba za ka yana ta haka da majera ta haɗe yawo ka ga da ramadana arama na haɗe yawo ai kai ka san akwai magana kulumin tayyibati ku ci daga dada dan Allah yace ma razaqnakum abinda muka azurta ku da shi dukkan abinda Allah ya azurta mu da shi mai dadi ne shi yasa shari'ar musulunci tana da wani ka'ida duk abin da yake mai amfani ga lafiyarka da mutuncinka to haram ne a musulunci kamar na abinci duk abin da ke da hatsari haramun ne giya tana tafiyar da hankal mutum bai ma san me yake ba har ya tuka mota ya hatsari sai aka ce haramun ne shan taba na bata cikinka na bata parts din jikinka yasa aka ce haramun ne amma duk abin da ke da amfani ko alkhairin sa yawa ainihin side effect ɗinsa fintin kauto halal ne shi yasa malamai suka ce addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada wa kullu ma kallafahu qad yusira so da haka addinin musulunci ya zo dan yi salvaging din mu ne duk abin da ke da amfani tun asali halal ne duk abin da zai cutar da mu tun asali haramun ne abinda kuma amfaninsa da cutarwa ya zama hamsin cikin hamsin kowanne daidai wa daida to a nan ana rinjayar da cutarwa akan amfani shari'a ta hana dukkan abinda alherinsa 50% cutarwa 50% to a musulunci ba aiki da shi saboda kare kai daga cuta fi muhimmanci akan jawo fa'ida to sai aka saukar musu da naman asalwa suna ce Allah yana gaya musu malamai suka ce wannan ayar fa an saukar ne akan banu isra'ila zamanin manzon Allah amma sai zama ana ba da labarin abinda aka yi wa iyayensu tun zamanin Musa alhali kuma Qur'ani yana addressin na zamanin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hikimar shine duk ni'imar da aka yi wa iyayenka da kakanninka an maka ita yanzu wani yana sarki baban kakan kakan ka sai sarki shekara 100 da yankai yanzu yake yi ashe kenan ni'imar da aka yi wa gidanku tana iya bin ku kuma jini ana gadon sa idan jinin kakanka na goma iya da albarka sai ga har yanzu a zuriyar kuma da ta qur'ani ake yi saboda fa inna tilka dassas to shi yasa ya zama ni'imar da aka yi wa kakanninmu da kakannin kakanninmu za a iya goranta mana saboda gidanmu aka yi wa wannan ni'imar mu gode wa Allah akai ko da ku yanzu babu ita shi yasa ake addressing banu isra'ila zamanin manzo Allah kuma ake ga musu abin da aka yi wa kakanninsu a zamanin Musa alaihi salam don ni'imar tana bin gida ne ba za ka ce ai ba mu ba kakanninmu ne duk ta shafe ku har yanzu za ka ji albarkaci sai ka ci albarkacin kakanka a wani wuri a ce ɗan gidan suwa ne haka ne allahu akbar mutumin kirki ne sai a kyautata maka akan ɗan uwanka da baya duniya wa ma zalamuna Allah ya ce ba su zalunce mu ba walakin sai dai an kanu sun kasance an fusahum kawunansu ya zilimuna suke zalunta kawunansu suke zalunta Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga zaluntan kawunan mu na so a ce mun yi aya mun tsaya akan ta 59 ba zai yi ba ba bukata mu yi gaggawa za mu tsaya akan aya ta 57 sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mai iya yiwa gobe a bude Qur'ani amma na firin jahil da rashin tsammanin budewa za mu gabatar da muhadara da nake sha'awar mu yi aiki da ta tsawon shekara guda Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai Allah ya kai mu gobe da darasi na karshe insha Allah